Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Labarin zuciya ina marraban na ina tunani. Na rufe su na saka a zuciya ciki na kulle. Zafin soyayya da radadi sun sa na sulale. Labarin zuciya a tambaye fuska ta fada. A sanadi na so soyayya na afka kukan zuciya. Don kwana na yi yunƙurin muna bari ban samu sauƙi ba. Na rufe idanuwa na suna ciwo ban samu bacci ba. Na tashi ina ta kuka a rayuwa ban san yayi zamba. Labarin zuciya a tambaye fuska ta faɗa. A sanadi na so soyayya na afka kukan zuciya.
To jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar Halima da fata an tashi lafiya.
Lahiya lumai malam iro.
To madalla insha Allah yau za mu ji wato kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya cewa za mu ji takaitaccen bayani da Nazifi Hasnani ce ya yi kan batun sabon fim din nan nasa mai suna Shi'uma kamar yadda ya faɗi dai ba wai waka kaɗai yake yi ba to amma kamar yadda muka saba Halima sai an miƙa gaishe-gaishe ko?
Sosai malam iro to da farko dai muna mika sakon ta'aziyya ga yadoma bukar mandara. Da mahaihiyarsu da duka 'yan uwan ita yadoma mazansu da matansu dangane da rasuwar mahaihinsu Dr. Bukar Mandara wanda Zanna Allah ma Dujima.
cikawa ranar Lahadi bakwai ga wannan wata na Afrilu.
Allah Ubangiji ya sa ya huta.
Amin ya Allahu, Allah ya ni'imta mishi makwancin shi su kuma Allah ya ƙara musu haƙuri da dangana ya sanya musu zukatansu.
Amin sun amin.
Ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ummu matar Zaidu Bala da Hajiya Amamata Kwaido da Hajiya Ada Kawoje da mai gidanta Dr. Sani Kawoje dukansu a birnin Kebbi da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwar a bari ya huce da fatan alheri zuwa ga Malam Ahmadu makaranta shi ma a birnin Kebbi. Da Usman Dan Hulani mararrabar Yawuri da Abdullahi Ishak Dan Rimi Bena dukansu dai a jihar Kebbi. sai wata gaisuwa zuwa ga Malam Lawali Ali Jibo da matar shi Sahiya Mudi Muhammad waɗanda Allah ya ba mu karuwar ya mace ranar Litinin wadda kuma za a raɗa ma suna gobe Lahadi 28 ga wannan wata a gidansu da ke unguwar Balafon kusa da Rompuan Balafon a birnin Yamai. Allah ya raya jaririya ɗaya ba kuma sa a yi taro lahiya a gama lahiya. Ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Fatima Aliyu Modibbo wadda ke sa'adatu rimi college kumbotso da kaltume umar mai makarantar sankore secondary school tare da mai gidanta turakin gumel alhaji mai kano umar sai kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga hajiya zainab sa'id malama a jami'ar bayero da fatan allah ya bata lahiya ya kara mata lahiya ya sare ya laddawa mata ya kuma sa ka fara ce amin suma amin Amin.
ga wata gaisuwa zuwa ga fatima batulu muktar da watan dukansu dai suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga sani balak na unguwar hausari a guru jihar yobe sai kuma gaisuwa zuwa ga 'yan kungiyar haɗa kan jama'a ta ƙasar kamaru da farko za mu hara da shugaban kungiyar malam iro wato alhaji muhammadu lamido damsa wanda ke duwala da mataimakin shi isa musa na garin bertuwa Bartuwa. mm.
da magatakarda abdullahi jibrilla a garin kiribi sai mai ba da shawara muhammadu shama wanda ke garin dimako mai faɗakarwa muhammadu awal sai maji daɗi ahmed sarki wanda ke garin kiribi da sauran mambobin ƙungiyar irin su alhaji abdulsalam na garin marwa da muhammadu shima a marwa hashimu shima a marwa nafi'u a marwa nazifi a garin tibati da goni mustapha a garin gaundare sai ya wanzam a garin bertuwa da dauda mai nama a garin bertuwa yusuf mai gwanjo shi ma a garin bertuwa da muhammad a garin baturi inusa da lailu a garin yakaduma da ibrahim wanzam a garin yakaduma
haka yawa ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji lawal halilu na bese yawo maraɗi ƙasar jamhuriyar niger daga ƙarshe ga saƙon ta'aziyya da watan allah ya ƙara haƙuri da dangana zuwa ga kumbacen babili wadda ke garin burlington a jihar north carolina a nan amurka da nene yara a maraɗi da fan, hajiya fanta kante a maraɗi da hawa cam dukansu dai a maraɗi dangane da rasuwar guro yara wanda allah ya rasuwa a maraɗi a wancan mako da ya gabata Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya ni'imta mishi makwancin shi ya kuma sa ya huta amin summa amin amin sun ma amin Allah ya ji kansa amin To Halima ga gaiso fata alheri zuwa ga Alhaji Abubakar Jatau Kano na biyu wanda a yau asabar ɗinnan ne za a mishi naɗin sarauta a zaman sarkin bauren maru a wato fadar mai martaba sarkin maru da karfe goma na safiyar yau ɗin Allah Ubangiji ya taya shi riko.
amin haka kuma muna miƙa saƙon fata alheri ga honorable aminu muhammad dan malikin bauchi tare da mai ɗakinsa hajiya fatima aminu muhammad muna taya su muna auren 'ya'yansu wato hadiza da aisha da zainab da hamdiya waɗanda duk za a yi yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safiya a gidan ɗan malikin bauchi da ke kusa da gidan gwamnati a nan bauchi allah ubangiji ya sanya alheri amin Allah sa mutu karaba Amin sun Halima. Haka kuma sakon fata alheri ga Alhaji Tijjani Muhammad na NNPC Mega Station makurdi shi ma muna taya shi murnar auren amininsa wato Muhammad Salisu shi ma ma'aikaci na nan NNPC Mega Station a makurdi da za a yi da Shamsiya dan Fallomi amma su gobe Lahadi da misalin karfe goma na safe a layin 'yan haya 'yan kaji Brigade Kano Allah Ubangiji ya sanya alheri, Allah ya sa mutuka raba. kamar amin yadda ya kika Allah faɗa.
amin ai addu'a zamani dole sai an ce mutu karaba Haka dai Halima. Ga wata gaisuwan nan zuwa ga masu sauraronmu wato Shatiman Sakwa Muhammadu Dan Sakwa na hukumar custom tare da mai ɗakinsa ita mata hukumar custom sai DC Aminu Abba da DC Abdullahi Babani sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Bashir Bukar Rimin Zem a garin Rimin Zem da ke jihar Bauchi sai babban manomi Riman Galadiman Katagun Alhaji Attayyib Mahmud da mai shari'a Aliyu Baba Usman na babbar kotun jihar Bauchi muna taya masa ya bare huce Alhaji Sanusi mai jama'a murnar zabensa da aka yi a matsayin shugaban kungiyar ciniki da masana'antu da ma'adanan albarkatun ƙasa har ma da aikin gona na jihohin arewacin Najeriya da fatan Allah Ubangiji ya taya shi riko shi ma.
amin summa amin kowa ya bar gida gida ya bar shi bi kasar nan da kyau da girma kuɗi sarauta akwai da dama idan ka zo bangaren siyasa yan siyasar akwai su suma yan najeriya mu da allah mu so kasar mu kasa mai girma najeriya kasar mu ta gado najeriya mu kasa mai girma yan najeriya mu so juna mu so kasar mu ta gado najeriya mu kasa yan najeriya mun gode yan najeriya mu so juna
talle masu taikowa na mamadala Mata maza san so ku biyo ni, yara da manya ku zo ku je ni, ku zo ku zo ku zama da mini tsani, wanda zan hau in yi bayani. Mun nuna cewa mun san kasar mu, muna da kishi akan kasar mu.
Ayariya.
Najeriya mun soki, Ayariya.
Najeriya mun gode.
To a Halima kamar yadda muka yi wa masu sauraro alkawari a makon jiya Nazifi Asnanik ya yi magana kan batun waƙoƙinsa. To yau kuma zai yi magana ne akan batun harkokin fina-finai da ya shiga dumu-dumu.
Eh, alhamdulillahi mun gode wa Allah ala kulli halin kamar yadda Allah ya sa na tsinci kaina a cikin wato ba da gudunmuwa ta hanyar waka haka Allah da ikon sa na tsinci kaina ina mai ba da gudunmuwa ta harkar fina-finai haka to Allah da ikonsa kuma mun jarraba kuma muna aikawa da sako kuma insha Allahu za a ci gaba gamsar da su cikin yadda Allah nazifi akwai wani fim da kuka yi shi kwana-kwanan nan ko da yake wannan fim har bai fi dai fito jama'a ma balle su ganshi ba tunda bai wuce kamar mako guda kuka kammala daukan shi a kan faifai ba wato sabon fim din nan naka mai suna shi'uma ko za ka yi ma masu sauraron mu bayani game da wannan fim eh alhamdulillahi shi'uma kwanan nan na ɗauke shi kuma ni ne na shirya shi wanda kamar yas alkali ya ba da umarnin shi wannan shirin shi'uma shi ala kulli halin kamar yadda na gaya ma idan za ka yi fim ya zama na akwai wani sako wanda in ya je kan jama'a za su gane cewa abu kaza suke yi mara kyau kuma sannan wani abin suna yi mara kyau mai kyau haka to wannan fim mun sa masa shu'uma ne saboda yarinyar cikin fim din a haka ta- ake kiranta da shi saboda yadda ta addabi cikin unguwarsu ko kuma cikin garinsu gaba daya babu wanda bai san wannan yarinyar shu'uma ba to haka ne shu'uma ta yi tsalle ta je ta samu wasu suna zaman aure lafiya lau ita da mijinta ta yi amfani da irin shu'umanci irin nata sai ta lalata wannan zaman auren Mm.
tafi har Allah ya sa daga ƙarshe dai saboda daɗi ba daɗi zai sake ta ba zai sake ta ba haka haka har Allah ya sa dai aka gano cewa to lalle lalle wannan abu shi'umanci ne da wannan shi'umar da yi haka to haka dai labarin fim ɗin kita wanda kuma Allah ya sa in ya fito Mm.
kan insha Allah zai ba da sako mai kyau suwa da wa za mu gani a cikin wannan fim na shi'uma ina so ɗan kallo ya kalli cewa su waye a cikin fim ɗin na fi so ɗan kallo ya kalli cewa waye ya bada umarnin shirin waye kuma ya shirya sannan wani irin rubutu aka kawo a cikin shi uma Mm.
alal misali a yarinyar da na sa wadda ta taka rol ɗin ita shi uma ɗin sabuwar yarinya ce ba yarinya ce da aka santa wadda za a dinga cewa ai wance ce ta fim kaza ta fim kaza ba a'a ganin dacewarta Mm.
shi ya sa muka ɗauko ta duk da tana sabuwar yarinya muka sata Mm.
ana ce mata Fatima Abubakar haka sannan a can bangaren kuma akwai jamila umar na gudu Mm.
sannan kuma akwai yakubu muhammad wanda yake mawaki ne wanda shi ma ya fara fitowa a cikin fina-finai to shi na sa a cikin fim din Haka.
sannan sai sha'ibu lawan kumarci Mm.
to kusan wayannan su ne wayanda suka ja shi wannan fim din nan da yaushe uh, mutane za su sa ran ganin wannan fim a kasuwanni.
gaskiya wannan fim din tunda yanzu aka ɗauke shi kuma yanzu haka muna shirye-shiryen ya za a yi mu tallasa Mm.
tunda yanzu haka mun yi postan fim din za mu fara sassawa a gari Mm.
sannan daga bisani za mu zo mu kalla wanda za a iya sawa a cikin fim sannan a zo a yi editing din wannan fim din sannan ya zo kasuwa kaga kenan nan gaskiya muna sa ran ya bi nan da wata ɗaya ya zo kasuwa da yardar Allah insha Allah To haka kuma Nazifi Asnanic ya yi magana a kan matsayin industry na fina-finan Hausa a wannan lokaci da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta.
ai ala kulli halin idan kana idan kana masana'anta ba ma ta shirya fim ba dole akwai kalubale da aka ringa samu na wani bangare tun da abu ne wanda ya tara masoya kuma da makiya to ni a ta bangare na zan iya cewa harkar fim gaba ta yi ba baya ba kuma a nan gama so muke ta yi gaban da kuma ta wuce ta wannan lokacin saboda haka ita dama dole ne idan ka zo ka samu wani yana son ka to za ka samu kuma wani yana kinka ka zauna ma da shirinka a haka saboda haka ni kawai abin da zan ce sai dai kawai in yi fatan Allah ya sa Kano za ta yi ci gaban da ba ta yi ba a yanzu ma na gaba ya fi na yanzu A Nazifi ban sani ba ko akwai wani ƙarin bayani ko haske da kake so ka yi wa masu sauraron mu a duk faɗin duniya wanda ban tambaye ka ba wanda ba mu tattauna ba a cikin wannan ta- a zance da muka yi.
ala kulli halin kawai abin da nake faɗa idan na yi irin wannan zan ce kawai da Allah da annabi ina so wayanda suke sauraron mu ko kuma masu kallon mu ya zamana sun yi mana adalci ta fuska guda ɗaya ko zuwa biyu idan mun yi abin da yake a yaba to muna so a yaba idan mun yi abin da za a gyara to a yi a gaya mana don mu kokarin gyarawa saboda gabatun nan mu ma mutane ne masu da gyara ala kulli halin.
To a mun gode kwarai Nazifi.
Fito na gode.
Thank you. gushewa Allah shi ba mutum ba Allah yana yi bai tsayawa Allah mai san mai kasai Allah mai yi mulki mulkin kowa Allah mu sarkin duniya Allah da mataimaki mai taimakawa Allah shi ya faru na Allah haske ya yi haskakawa Allah shi ya yi rana Allah ya haske da yau dishewa Allah shi ya taurari a sama usana da haskawa Bai wa kyauta ta Allah in ya baka dan uwa ya godewa Mace da duniya nazifi na kira gare ku a
Halima kin dai ji bayanin shi na sosai sosai yana da gaskiya kan mutum in yayi in yayi mai kyau a a ce yayi mai Yayi kyau mai in kuma kyau, yayi abin da ke bukatar gyara a ja hankalin shi Akan ya shi gyara.
ma cikin hikima da basira Kwarai haka ne. Ba a fito ana cikin zagi ba.
yawa ba zagi ba da suka saboda mu duka mutane ne ajizai ne mu duka muna kurakurai muna laihuhuka muna wani abin ka sani wani kuma dole sai an tuna ma an nuna ma Mm, sannan Kwarai ka haka gyara ne. Eh, Haka ne kwarai da gaske.
Mm.
Halima to a da na taho da buhu-buhun wallahi labarai ni ma kuma haka, gashi lokaci eh, ya lokaci ni ma lokaci ya na zana ƙure.
da wani wani labarin wani saurayi da dan acaba amma Eh.
sai sati mai zuwa To- idan Allah ya kai mu To Allah Ubangiji ya nuna mana a Amin, madadin Malam Iro Halima Jumarau Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya.
Sarauniya ga ke da kyawu biya ta kunya ga kyau na gashi har gadon baya kin iya tawo kin iya tafiya kin zarce mata kin marasu baya jinjina na yau miki kin isa oh kar ayyo takawa ce masha Allah mu ce alhamdulillah sabon maza ya isa la la la la ba na iya faɗin sunanki sunanki ya yi min nauyi a baki sai dai in yo jinjina gare ki domin ke ɗin iya ce ta mulki sunanki shi ma sunan